sai isa matuƙa wurin nisansa wannan umarni shikenan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tajal yadaka mabsutan ila unki wala tafsir wala tafsir aful al-basti fa takun maliman maluman masura kamar yadda muka wuce cewa ya rasulullah karka sanya hannunka zuwa wuyan ba to karka dunkule ya zama baka bayarwa sannan kuma karka shimfiɗa dukkan shimfiɗawa ka zama maluman wato masura ya zama abun zargi kuma ka ainihin nadama abun da ka bayar ka takaita ranka a cikin gida saboda haka haka lamarin sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake amara mu bis salati sannan Allah tabaraka wa ta'ala murci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sallah fa salla hatta warama qadamahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ringa sallah har sawa ya suka kumbura saboda saboda hadisin da mugira ya rawaito cewa in kan nabi sallallahu alaihi wasallam ya kumu in salli hatta tarmu qadamahu aw taqahu fa yuqalu lahu afala afala akuna abdan shakuran manzo Allah bai bushe yana sallah yana ibada har zawon gobe da aka masa magana yace shin ba zan zama to abdan shakuran ba ba mai godiya ba Allah tabaraka wataala wanda zai ibada ibadan da tabbatar cewa ya gode wa Allah tabaraka wataala saboda haka min shiddati kawfi min Allah tabaraka wataala la ya'muru Allah bi shay'in illa imtasala ashadda al-imtisal hatta yanziru Allah tabaraka wataala saboda haka saboda tsananin tsoron ga Allah idan Allah ya masa umarni zai yi ta misalta bin wannan umarni ga na Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya tsawatar masa tukuna da shi dai kan yadda zai wannan ibada da saboda haka lokacin da Allah ya masa umarni ya kira to bai rinka kiran kuma da bukatan a ce kowa ya yi imani shikenan amara bi tabliği isar da tabliğo sai aka masa umarni da isar da sabon Allah sai ya tsananta isarwa din hatta tara al-haqqu tabaraka wa khadibu bi hada har Allah tabaraka wa ta'ala ya zama yana masa wannan magana fa na Allah ka baki wannan saka na azarihim wato wata kila da ya Rasulullah kai kam zaka jefa kanka cikin halaka akan juyawan su ta daga nafsu ka hirza la imani zaka halaka da kanka saboda kudayin imanin su a wato hakan cewa ya sun yi imani bi haka alquran da wannan alqurani asaban saboda irin bakin cikin da yake shiga da damuwan da yake shiga ai saboda ba su yi imani ba fa inna ibadallahi salihin lazimuna al-huzra da'iman kuma dama haka lamarin yake duk bayan Allah salihai suna nizintan bakin ciki ne a kowane lokaci wanda bin sallallahu alaihi wasallam kana mutawaffil al'azan saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ko yaushe yana cikin bakin ciki wa kullu salihin haka nan kuma salihai suke amma halin duniya amma su yan duniya wa mun ladina jazafarna amma hunaka su ne suke rakkana ga bakin ciki da yake gaban su damuwa da ke gaban su yana kona wala ya kona suna dariya ba sa kura saboda haka wani masu yin zarar rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law ta'lamuna ma alamu la yaktum qalilan wa baqitum kaseeran maza Allah sallallahu alaihi wasallam da kun san abin da na sani wallahi da kun yi dariya dan kadan da kuma kun yi ta kuka kuka mai yawa hadisi ne na Abu Hurairah wanda sai na Rasulullah yake cewa wallazi nafsi Muhammadin biyadihi لو تعلمون ما عالموا لبقيتم كثيرا ولا ولا سيبتم قليلا فهو البخاري كتاب الايمان والنذر سنة مسلم شيما رويتو شي إلا جعلنا ما على الأرض الله تبارك وتعالى في من ضمن الأذوات للي هم كسنيا أبن دي كم ونن كذا من الحيوان ذلك دبوري والنبات للسري والشجر للشيء والأنهار للقرمي وال jibal da duwatsu duk abin da yake da wurin kasa wa gairi zalim da wani Allah ya sanya su ne zinatan laha saboda zama ado akan wannan kasa su kayata ta sannan ne nabluwahu ali nafsi bil annas annazirina ila zalim a saboda mu jarraba mutane mu duba lamari waɗannan lamari waɗannan abubuwa da suke da wurin kasa a duba a ga mutane ayyuhum ahsanu amalan wa zai yi aiki mai kyau duk da waɗannan abubuwa na duniya ba za a shigantar da shi ba su hana shi ibada wa Allah mai kyau wa asanu amalan azharu fi dunya ma'ana asanu amalan wa zai fi gudun duniya yi kyauta da komai aikin sa yi isa ne kyauta da kamar yadda jalaluddin jalal ya fassara aw asanu nasi amalan ko wa zai yi aiki mai kyau a cikin mutane saboda inna Allah kataba al-insana ala kulli shay'in Allah ya wajabta lisani akan komai duk abin da zaka yi kyauta da aiki a cikin sa ai man ya'malu lillahi sirran wa alaniya wa zai cikin izani shine yayi ibada don Allah tabaraka wa ta'ala a cikin jama'a ne ko a boye sirran a boye ne ko cikin jama'a ba za ka zama in za ka yi sallah da jama'a ka yi ta kalkala madda kubura madda subura idigami kunnawa duk kana kakulowa saboda al'umma daga kuma ibada kai kadai kuma kana yin karatun daga dama to wannan bai zama yana ibada yana kyauta aiki a koyi da bayyane a yana kyauta ne a bayyane ba a koyi ba saboda mai nau'i na sum'a da ainihin aka jarrabe shi da shi annasu ala arba'ati afghani mutane sun kasu kashi hudu wato mutane sun kasu kashi hudu ismun yadda ya annahu ya amalu lillahi akwai kashi daya da suke da'awa cewa suna aiki ne don zakin Allah ta baraka wa ta'ala wannan shi da abin da suke da'awa amma a hakika ne wa ya amalin duniya wannan kashi suna aiki da duniya amma kullum nuna su muna Allah ne muna Allah amma suna duniya ne don duniya suke aiki haulayi alu riyayi waɗannan su ne ɗan riya ma mota riya ulai ka asuwa mu'amalan wannan aikin su ya fi aikin kowa muni wa kismun ya'malu lillahi qawlan wa niyyatan kashi na biyu suna aiki ne don zatin Allah a bakin su haka suke faɗa su suna abin don Allah ne niyyar su ba komai a cikin niyyar su zatin Allah tabaraka wa ta'ala wannan su ne kashi na biyu wa ismun ya amalu ne duniya kaula na niyya kashi na uku suna ibada ne don duniya su dama za su mufa duniya ne suke nema haka ai furcin su haka suke faɗa niyyar su kuma shine duniya wa ismun ya amalu ne lil akhirah kaula na niyya kashi na hudu suna aiki ne don neman lahira, su damuwarsu lahira, furcinsu lahira, niyansu lahira. Idan a sanuhun amalan alhadun fi duniya, au man ya amalu lillahi ta baraka wa ta'ala wa adam. To cikin waɗannan gashi guda hudun wanda suka fi aiki mai kyau su ne wanda suka fi gudun duniya kuma suka fi aiki don zatin Allah ta baraka wa ta'ala zalla. saboda sufanci kala biyu ne akwai wilayatul kubura akwai sugura sugura su ne wanda suke kaurace wa duniya gaba ɗaya su ce ba ruwan su da duniya su Allah kaɗai suka damu da shi su ringa ganin duniya ma shi rin shafi sai wayannan ƙarfi sun ce musu a'a ai duniya akwai babban alherinta a cikin ta ake neman lahira saboda haka ba ku guje ta bane abin bukata ku samu duniyan ne sai ku bare da shi ne zudu ba ka ce kai ba ruwanka da duniya ba za ka nemi kuɗi ba za ka a ka samu duniyan ba ta zauna cikin zuciyarka ba sai ka ringa ba da ita kamar da yadda wancan wali na balka ya faɗa cewa mu in mun samu mu bayar in muka rasa sai mu gode wa Allah to saboda ka ringa samun duniyan kana ba da ita don zatin Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine wilayatul kubra shine babban sufanci a saboda haka الزهد في الدنيا يعين على هذا gudun duniya akan wannan yana taimakawa mutum akan wannan ainihin aiki zama ya zama ahsanu amalan ya zama wanda yake kyau da aiki a cikin lamarinsa saboda shi zai aiki ne dan zatin Allah saboda na farko sun yi da'awar suna aiki dan Allah amma suka zama suna aiki ne don mutane don duniya haka waɗannan sun zama yan riya ba alkhairi a cikin lamarin su gaba daya duniya na ufura kashi na biyu suka ce suna ibada ne dan Allah kuma furcin su da niyyar su duka ya gaskata juna dan zatin Allah tabaraka ta'ala suke zalla wannan su ne mafi kurewan matsayi kashi na uku suka ce su dama ba za su bari Allah ba duniyan suke nema kuma shi suka fara mutane kuma shine aniyar su lokacin suka ce a su lahira suke nema niyyar su neman aljanna kuma wannan sun makale wurin neman wani Allah da baraka wa ta'ala waɗancan wanda suka ce su Allah dan Allah suke yi su ne mafi kololuwan matsayi saboda su wani abu da rufe musu da baunin Allah ita kadda lahira ai gairu ce saboda wanda ya tafi a cikin Allah yana ganin ita ma idan yayi ibada don neman ta to ya shagala don wani bawa daga cikin bayin Allah saboda ita ma lahira bai ba daga cikin bayin Allah abin da ake bukata ka shagalta don zatin Allah tabaraka wa ta'ala tsantsa ba waiwaye zuwa ga wani kana bautawa Allah ne dan Allah ba don tsoron wuta ba ba don neman aljannan Allah tabaraka ta'ala ba Allah ko bai yi aljanna da wuta ba ya cancanta a bauta masa saboda kana bauta ne da wannan niyya wa inna la ja'iluna ma alaiha fa'idan wa inna la ja'iluna wannan ma nuna azamaji ne Allah tabaraka ta'ala ce lalle mu muna sanyawa ko za mu sanya ma alaiha fa'idan abun da yake wannan doron kasa wato ya zama fa'idan ya zama fatatan kasa ne jurzan ya bi tambushishe la yanbutu shay'an kasan ta zama ta tsirar da komai ba hadhihi ad-dunya al-ard wa ma 'alayha min al-ashjar wannan duniya kasan da abin da ke kanta na bishiyoyi da zukuruf da kharif abubuwan da aka ta duniya duka yusayyiru Allah tabaraka wa turaban ya bitan Allah zai juyar da shi ya zama kasa wacce ta bushe laysa alayhi shay ba komai akai ma'ana duk abin da ya gani yana kasa da duniya za a je wani matsayi duk babu wannan abu ya bushe in gine-gine ne sun rushe komai kasa ta dawo kama kalaka a wani marar kamar yadda Allah ya tun farko babu komai a kanta ta bushe ba bishiyoyi ba gine-gine ba duwatsu ba komai Allah ce zai sanya kasa ta zama haka
فإنا لجاعلون ما عليها فردتها أم حسبت أن الأعمى يبدل الذي كان بآياتنا عجبا يسأل الحجة يتكتب قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة إلا إن رحمة وأرحت لنا من أمرنا رشدا
a waɗannan ayoyi wanda suke da bayani wanda za mu tsaya kansu insha Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce amma sitta ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ko dai wato kana zato ne ta zunnu kana da auzanan ta ko kai zato ne anna sabal kafi cewa ashabul kafi algari fi jabal wani kogo ne a cikin dutse wanda a suke zaune a cikin wannan jabalin ya kore lahu jiyum dutse ne da ake kiransa jiyum to warraki ne Allahul Maktub ya asma'i wa ansari da kuma allo da aka rubuta sunayensu da nasabarsu ko kana ga to waɗannan suna cikin wato abin da ya fi ba da mamaki duk da ba mu yi sunan ba ma'ana wa qarsila sallallahu alaihi wasallam kissatihim an tambayi sai na rasulullah kan kissarsu kamar yadda muka wuce a cikin suratul isra'i yahudawa sun zago sun samu qurayshawa cewa su tambayi sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mutanen da fitiyatun kharaju muhajirina ma khabaruhum samari wanda suka fita suna hijira don zatin Allah ne labarin su wa sa'in kada masharikal ardi wa magharibiha da kuma wanda ya fito yana yawo a duniya ya yawo ci gabashin duniya da yammacin duniya war ruhu da kuma ruhu suka tambaye sai Rasulullah wannan tambayoyi guda uku to a surar da ta gabata Allah ya ba su amsa akan ruhu to anan sai ake ba su amsa akan wa'annan fitiya da suka yi tambaya akai da kuma wanda ya yawo masharikal ardi maghariba saboda haka waɗannan samari aljawabu an al-fitr alladhina kharaju muhajirin hum ashabul kafi ma'ana amsa akan waɗannan samari da suka fita suna yawo suka fita hijira sune ashabul kafi hal tazunnu anna ala hadhihi al-qissa kanu min jumlati ayatina ajaba ko dai kana zato ba abota wannan kissa sun kasance cin mafiya abun mamaki daga cikin ayoyinmu kanu ajaban duna baki ayat ko kana zaton cewa su ne abun mamaki ba sauran ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala ba aw ajabuha ko kuma sun fi sauran ayoyin Allah abun mamaki laysa al-amru kadhalik ai su ba haka bane su bayin Allah ne bari abun mamaki ne amma ci wannan al'umma na sai da Allah akwai abubuwan da suka fi ba da mamaki a kansu akwai wanda suka fi su walittaka suka fi komai shi yasa mutane suka yi fana'i saboda jin waɗannan ashabul kafi a cikin su har suna da awa su ashabul kafi ne su kaza su kaza ba shine muradi ba me yasa baka ce kai ashabul rasul bane sallallahu alaihi wasallam sabban manzo Allah sun fi ashabul kafi me yasa baka yi da'awan wani kususiya da Allah ba wasu daga cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba me yasa yake inkarin waliyan sabban waliyan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yake da'awar waliyan bayan annabi Isa alaihi salatu wassalam kenan ko da su abun mamaki ne ba su kai abun mamakin da yake cikin ainihin al'ummar sai za a sallam ba shi yasa wata rana Maulana Sahibul Shaidaci da ya zauna ya karanta kissan waɗannan akabul kafin ya faɗi abubuwan da suke da shi ga sunayen su ga masirin da sunayen suke da shi ga komai wani balarabi ana tashi sai bi shehu masauki wurin zama ɗakin sa suke ce aka rama kalla a rubuta min sunayen su mana saboda waɗannan abubuwan ita kai kai da ka samu shehu tijani ka je ka rubuta suna sabon shehu tijani duk abin da aka ce waɗannan za su maka sabon zai shehu tijani za su ma sama da wannan bellanta na kuma yin sabon manzo Allah ne ka rubuta to yake nan kai da Allah ya ba ashabul rasul ashabu khatib tijani yaushe kuma za ka yi fana'i a cikin wasu ashabul kaji ba ana nufin cewa su ba abubuwan girma ba ne ma su girma ne waliyai ne a wurin Allah amma dukkan walittakansu ba su kai waliyan al'umman manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne ma Allah ya ce ko kana tsammani suna cikin mafi mamakin ayoyin Allah a'a akwai wanda suka fi mamaki a cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan al'umma ta sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ai akwai ma huwa adu min hadhihi kissa akwai abin da yafi mamaki akan wannan kissa na cikin wannan al'umma na sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ga ke kissan su rashin da tunne ni kissan su Allah ya ce ga kissan su is awal fitiyatu ila al-qadi al-fitiyatu jamu fata yayin da wasu samari suka je suka tare a cikin kogo idan an ce fitiya jam'u fata ne fitiya jam'u fata wawa shabun shabul kamil ma'anansa saurayi wanda ya cika kamala cikin samartaka sannan wannan kalma na fitiya wa yi zulan ƙwarar muluk walau kana shekar idan sarki mutumin kirki ne ko sarakuna mutanen kirki za a yi kira su fitiya ko da suna da shekaru masu yawa tsofi ne kamar yadda ibn manzur ya kawo cikin lisanin arab sannan ya ce wa yusu lakwar alkarim walau kana shek idan mutum karimi ne mai kyauta ba za a laƙaɗo illa fi da shahudihi daula da shahudu kan lahu na kamar yadda faransa yake ban zai mil abidin yake cewa bai taɓa faɗan la ba sai a cikin tahiyarsa ba don ma tahiya ba da zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna ba don tahiya ba da ladin saman ya ce na'am ne, kilda ya dai giyasin amma na ƙuma dukkan hannayensa girgije ne, amfaninsu ya game ko'ina na sassan duniya, wala ya ruhu ma Adam, rashi babu baya bijiro musu. Saboda haka wanda ya zama haka karimi mai bayarwa mai kyauta, ana shi mana kiransa fitiya, wato ana kiransa fitiya ko a ce masa fata. Ko da ya kai tsufa tsohon ne mai girma, da ƙurar sallallahu alaihi wasallam sai na rasulullah sallallahu yana cewa la yaqulanna ahadukum ya abdi aw amati bal falyaqul fataya aw fatati aw fatati wato manzo Allah sallallahu alaihi kar dayan ku ya ringa kiran bawan sai ce ya kai bawana ko ya ke baiwata a ya ce fataya ya kai saurayi na matashi na ko yaro na misali a Hausa ko kuma ya ce ya ke yarinya ta wato baiwata kenan a isatuhum sai ya ce to isassu abin da ya faru anna ala injila irtaddu mutanen da Allah ya saukar musu injila mutanen annabi Isa alaihi salatu wassalam sun yi ridda wa adatu kaseeran min aljidal suka farar da abubuwa masu yawa na jidali hatta tara ba'du ya abudul asnam araka samu wasu suna bautan gumaka ba da ma kanu alal jidali bayan da kuma su alil kitabi ne alil kitabi ba san su da bautan gumata ba to karshe sai suka fara bautawa gumata wa malikuhum da kayanusa a lokacin sarkin su shine da kayanusa shine wannan sarki da yake mallakan su kamar yadda ya zo a cikin sahih bukhari a a sharhin wato wannan aya tarjaman wannan aya na musulta Allah ta barka da rahimi a irtaddu wa saru ya budil asnam sai suka yi ridda suka zama suna bautawa gumaka wa yahmilu nas ala ibadati al-asnam suna tsora mutane kan bautan gumaka wa man talafahu qatala wannan sarki daga ya nusa yana tsora mutane kan bautan gumaka duk kuma wanda ya saba masa sai kashe shi sare yadu nas ila wajhi al-asnam ya zama yana kiran mutane zuwa bautan gumaka har kofan garin ma yake kai shi ma Allah ne yasa aka rubuta kofar garin la ilaha illa daga ya nusa ba abin bauta da gaskiya sai raka yanonsa to sai zama ya ce shi babban gunki na ko sauran kananan gumaka wa kullu ma sami'a bi ahli baiti ya bunna Allah arsala ilayhim duk idan yaji ga wani gida nan Allah suke bautawa sai ya aika musu fa idza atawka yarahu idan sun zo sai ce to ga zaki sai in biyu in ma an yartaddu wa yabudul asnama wa in ma yabtulu ko dai ku yi ridda ku bautawa gumaka ko kuma in kashe ku falam yadar kadhalika ta sanya da yawo da dunya bai gushe ba haka shine dabi'arsa har san da yake labarin waɗannan samari fa arsala ilaihim sai ya aika musu ba ta hu ya kuna hazininan sai suka zo suna kuka hazinin suna cikin bakin ciki akan lamarinsu akan cewa amarun bi bajin na ya umarce su da hoton gumaka famta na sai suka ce ba zai yi ba wa ajabahu nabiyuhum babban nasu sai ya amsa ya amsa da bayanunta cewa inna lana rabban adam min min samawat man mala samawat wal ardi la shirka da rabb wa na'budu hadha sanam muna da ubangiji girman sa ya wuce girman cika sama da kasa saboda haka ba za mu bar wannan ubangiji mu kuma bauta kuma ka ba faqalahum sai ce musu imma an ta'budu asnam wa imma an naftu lakum a ba zai yi ba ko dai ku bauta wa gumaka ko kuma mu kashe ku sai suka ce masa if alma madalaka wa nanu la tusriku hadha rabbul kabir duk abin da ka gana masa aikata an kai mutum makura kenan in mutum ya ce ba duk abin da zaka yi kai kawai to kenan ka kure shi duk abin da ka ga zaka iya kai saboda haka ba za mu iya bauta wani ubangiji bar wannan ubangiji na mai girma wa na budu hadha sakir bauta wannan gunki dan karami mu ba zai yi ba fakalan irjin na mahallinku sai to koma gidajen ku akwai abin da za a yi da kai da ku wata dabbaru fi kadiyatihim sai suka koma hatta ta mutu ilaykum uqulakum a yace ku je ku yi tadabburi ku tunani akan lamarin ku wannan kadiyar ta ku har idan hankalin ku ya dawo jikin ku sai ku gane wani irin amsa ya kamata ku bayar li annakum in kalaftumuni domin ku idan dai kuka saba mini da gaske kuna cikin hankali kuka saba mini fa ba na zalika annakum tatqalu ma'anar saba mini shine za a kashe ku kawai kawai amsar za a kashe ku farajau sai suka koma wa safara malik li hajati sarki sai tafiya ta zo masa saboda wata bukata da sarki ya tafiya fa shi taba wata shawara fi ma bainahum sai suka taru suka yi shawara abin da ke tsakanin su sun ce daga cikin su akwai wanda suke makusantan sarki fadawan sarki ne fakalu kulluna ya kullu zadan min baiti abi suka ce to kowa ne da cikin kusuri da gidan babansa na sahabu ala waje da arni fakat muhajirina sai mu tafi a doron kasa muna hijira don mu bauta wa la'abudullah wa dahu don mu bauta wa Allah shi kadai wala nartaddu fi dinina kada mu yi ridda mu bar wannan addini namu da Allah tabaraka ta'ala ya bamu fa fa'alu zalika sai suka aikata haka fajama'u zadahum wa kanu tab'a sai suka tara guzurin su kasance mutane ne guda bakwai da suka tara guzurin su fa karaju muhajirin sai suka fita suna hijira domin farkon lamari kanu sittatan sittatan sun kasance mutum shida ne amma yanda aka aka ce sun zama bakwai kamar rubi rayin sai suka zo wucewa suka zawo makiyayi ne kiwo da suka zama mai kiwo wata biyahun sai ya bi su wa sharakuhu hum fima hum fi sai suka yi tarayya da shi ciki sai suka zama guda bakwai wa kana ma rayi kalbun shi wannan makiyayi yana da kare yadda makiyayi suke tafiya da kare to yana da kare fa tabi'uhum kalbun sai wannan karen sai ya bi su fa tsaraduhu sai suka kori wannan karen wa tabi'uhum saniyatan sai ya ƙara bin su na biyu fa tsaraduhu sai suka ƙara koransa fa tabi'uhum ya kare min suna uzura kore fa kallamahum sai karen ya musu magana fa qala lahum kare sai ya ce musu la tutaruduni ana uhibbu awliya Allah tabaaraka wa ta'ala kada ku kore ni ni ma ina son waliyan Allah madaukakin sarki shikenan fatarakuhu wa tara ma'ahum sai suka bar wannan kare kare sai ya tafi tare da su hatta wasalu ila famil gari suka tafi har suka zo bakin kogo. Da suka zo bakin wannan kogo, fadakaro filgari, sai suka shiga wannan kogo da yake cikin wannan dutse na juyo. Shikenan, fasaka fuhunak, sai suka ɓuya a wannan wuri, faja'alu da rahimuhum biye da wahidin minhum yuqalu tamlikan. sai suka ba da ajiyan kudinsu gaba ɗaya ga ɗaya daga cikinsu ana kiransa tamlikan ma'ana tamlik kai za na zuwa gari kana sayo mana abinci amma yanzu bari mu yi bacci a nan kullu yawmin yasabu al-mar'u yashtari lahum ta'aman ya'kulunahu kullun zai ringa tafiya ya je gari ya saya musu abincin da za su ringa ci fa makatu zamanan ala zalik sai suka zauna anan fa sami abihim malik sarki sai ya dawo ina labarin waɗannan samari ai sun gudu gashi gashi aka baza CID kuma a bincike ina suka shiga to CID suna cikin bincike har suka gane cewa suna cikin wannan kogo na jiyo wato cikin wannan dutse na jiyo cikin wannan kogo shikenan da sarki ya ji wannan labari fa nazara fi ma yu'aqibu sai nazari ya duba wani irin hukuma zai musu fa qala abni jinaran haula garihim hatta la yakhruju to kawai zan nemi zan yi doguwar katanga in gina bakin kogon idan ba za su fito ba har abada sai su walaka cikin wannan kogon fa yakuna hunalik fa yamutun juwan saboda yunwa sai su mutu shikenan sarki sai ya aika fa bana jidaran haura lagar zaka zo a gina katanga akan wannan bakin wannan kogo din fa anamahumullahu Allah sai ya sa musu bacci namu ala halati suka yi bacci akan yanayinsu da suke ciki talata miya ta sinina shekara ɗari uku ma akalu wa ma sharabu ba ci ba sha shekara ɗari uku ai baki bi halatin suka zauna kan halinsu ma'ana shekara ɗari uku a lissafin january february shekara ɗari uku a lissafin almuharram safar shekara ɗari uku da tara kamar yadda zai gaya mana ma'ana suka zauna kan wannan hali ma ra'ahum ya taqiduhum ayan wal qalbu ma'hum bi tilkal karama kare shi ma zauna da su a cikin wannan karaman suna kunce suna bacci ba da talatini ya ci dana bayan shekara ɗari uku wa zadu tisan suka ƙara tara ma'ana ta bazla tilawa sai yanayi ya canja na wannan gari wa mallakal bilad malikul muslimun sai wani sarki wanda yake musulmi sai mallaki wannan gari ya zama shi ne sarki da ya zama ya mallaki wannan gari wada annabi da islam ya ringa kira mutane zuwa ga musulunci su na wannan lokaci din fa amanu suka ringa imani fa saru yujadiluna ma al-kuffar fi khabar al-bas to ba sun yi imani kuma sai suka ringa jayayya tsakanin su da tsakanin kafirin da ba su yi imani ba akan lamarin tashin alkiyama cewa ba za a yi tashin alkiyama in ji kafirai su kuma musulmi suka ce za a yi to sarki baya da wata hujja wata za a tabbatar za a yi tashin kiyama fa talaba al-malik min Allah tabaraka ta'ala in karimahu bi an yurihu ayatan tadullu ala al-ba'd sarki sai ya ringa roƙon Allah Allah ka nuna min wata aya za a tabbatar mini da alamun cewa za a yi tashin alkiyama ya ringa kaskantar da kai ga Allah na roƙon Allah fa marrar ra'i ala mahallil gar sai wani makiyayi ya zo wucewa bakin wannan kogo na jiyum da sabul kafi suke ciki da ya ga wucewa sai ce to ai da wata katanga a nan ta diddige mata su bari in ɗauka abin da zan yi ainihin zan tsare zan yi kwaggo inda zan tsare dabbobi na a ciki shike nan fakasar jidal sai ringa cire gulab gulab na wannan abin da ya saura na katangan allazi kana haula jidar wannan da ya zama wato bakin wannan katanga. Dole ya cire, ya ringa cire wannan jidar wannan katanga ya cire ta gaba ɗaya. Falamma ta kadal jidar fazi'u. Katanga tana ƙarewa sai suka razana, sai rana ya fara haska su, da rana baya haska su. Duk da akwai kofa ta sama, amma Allah yana jiyar da ranan baya haska su. To sai rana ya haska su sai suka razana. Abu itu min nomi, Allah ta rasu daga wannan bacci da suka yi. Babu julusan ce maladi, suka zauna suna kallo, suna cikin kayan su dai, shekara ɗari uku kayan sunan suna jikinsu lati damar talatatu talatin ya sana kayan da suke cikinsa na shekara ɗari uku wa hiya bi halati kayan suna nan yadda suke fa karaju sai suka fito daga bakin kogo sai suka ga daga wannan wuri sai suka ga canji shekara ɗari uku ai wuri zai canja ko shekara sittin ko shekara talatin ka bar garin nan yanzu ka shigo za a ga canji ba za ma ka gane gidanku ba wata kila inda kabari jeji ne yanzu halittan Allah ne suke rayuwa a wurin ya dawo birni shike da sai suka ga wuri ya canja wa ta'ala ba'dhum ba'dan sai suka fara tambayan sashin su kan ma kasna guna kai kwana nawa ne muka zauna a nan kan ne wa qala ba'dhum yawman aw ba'da yawmin sai ɗaya ya tashi suka ci kai mun zauna kwana ɗaya ne kuma tashin kwana ɗaya fa ka rushe an min darahimihim sai suka ɗauki wani abu na wannan dirhaman nasu fa arsalu sahibahum sai suka aika wannan abokin nasu wanda shine tamlir mai saya musu abubuwa sai suka aika shi da suka aika tamliku akan ya je ya saya musu abinci shikenan akan zatonsu sun zauna lokacin faduwar rana yanzu kuma sun tashi da safe gari ya waye saboda haka suna ganin kwana ɗaya suka yi fama sha ilarsu tamlik sai ya tafi ya shiga kasuwa falan ma da kalal balad iza ma'alimul bari kulle haka tarayyar sai ga yanayin gari ya canja ko ina ya canja fasara yanzu bai ta'ajjab yana kallo da yana mamaki ah wannan kangarin da muka fito jiyan ne kuwa yana mamaki yana kallo hatta a talisto yana zuwa kasuwa wakar jama'a da minar da rahim giri da yana zuwa sai ya fito da kudin da suke wurin sai ya ce a bani abinci faqalu lahu min aina laka hadhihi darahim to da dirahim dirahim ake amfani da su amma kawai dirhami akwai zane na sarki wannan lokacin da ake amfani da wannan dirhamai din sai ga dirhami suka ce ta ina ka samu wannan kudin kana min dai ce abi ce gidan babana ai daga gidan baban mu ka dauko sai suka ce masa mata yau shi ka dauko wannan gidan baban ka yace bil ansi jiya jiya kuma ka dauko wannan gidan baban ka yace eh kalula kace a ƙarya kake ba haka bane la'allaka wajadta kanzan wataƙila dai ka je ka tsinci wani biso na jahiliya kala la yace a wannan gidan baba na dauka kace kai kana cewa baban ka wannan kudin yanzu shekara ɗari uku ba yake da su ba kuma kana cewa jiya shikenan kalu aina wajen ta hadin da rani ina dai ka samu nan kudin ka gaya mana kala min baiti abi bilam sai ce dai gidan baba na jiya hadihi da rani fuki da mun zira ya sana suka ce kai ka bar cewa gidan baban ka jiya wannan kudin fa yanzu shekara ɗari uku aka rasa su aka bar aiki da su aka zo suka ce da wannan lamarin naka ya girma ina ne gidan baban naka ce ya san gidan suka je ya nuna gidan ya nuna sai ga wani tsohon kutuk ya fito ce ka san wannan ce ka bai san wannan ba ce to ya ce wannan gidan babansa ne waye ka ya faɗi sunan sai ce to kakansa shi wannan tsohon ce kakansa ya taɓa ba shi labari akwai wasu wanda suka taɓa fita daga cikin ƴan uwansu akan nesa wanda suka taɓa barin wannan garin suka fita suka ce kai wannan lamarin naka akwai a dai kai ka wurin sarki aka yi shi aka yi wurin sarki a zai kai shi wurin sarki fasala malik sarki sai tambaye shi sai fa akbara sai ba wa sarki labari akan wannan kadiya to kaida sarakuna suna ajiye document na komai sarki sai sa ka dauko file na labarin waɗannan mutane saboda shiga ɗari uku aka kawo aka ce ga suna ya ce lallai su ne ga suna yanzu nan su ne saboda haka sarki sai gode wa Allah tabaraka wata'ala da Allah ya amsa masa addu'arsa na tada nuna masa alama daga cikin alamomin tashin alƙiyama saboda haka sarki sai ya aika wakilai su je su dubo kogon nan su tabbatar da wannan abin da wannan mutum ya fara da suka je suka samu sauran mutane suka rungume su dai suka ga gaisa da sun ga mutane ka suka koma to suna gani wannan yaje ya jima sarki sai ya hau cikin fadawa da sauransu zai je ya ɗauko waɗannan mutane zai karrama su ya gina musu gidaje da sauransu to ana cikin tafiya da aka iso aka kusa sai tambayar ya ce kar ku iso kan waɗannan mutane kaga za su razana a bari ni kaɗai ne saurinsu kifo ku tsaya nan if an tawaje shi ka tsaya kai da rundunanka da yan ne ka rashi waji domin na bar su ne kada yanzu idan na je musu da jama'a za su razana su ce me ya faru saboda haka ya tsaye da su sai ya isa wurin mutanensa ya ba su labari ainihin abin da ya faru saboda haka da ya ba su labari sai suka ba shi amsa saboda haka za mu tsaya a kan nan gobe insha Allah za mu ji amsan da su suka bawa tamliku akan lamarin su abin da ya faru cewa sun zauna shekara ɗari uku ne da tara Allah ya riko da mu. Allah ya bar mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya samu riski abubuwa na wali na zamanin sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abubuwan mamaki Allah ya amfana da mu da su alfarman sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu riski duk afirin da ake samu a cikin wannan watan na Ramadana kamar da yadda shi izini cewa ranar Asabar za a rufe wannan karatukan da ake kan da kuma wannan malamin ya ke gabatarwa in Allah ya kaddara rayuwar mu Allah ya karba wannan ibadu mu Allah ya sani ala sirrin fashi da ma'ulin wal khatim da ma sabaka na sirrin bil har wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi hadda qadrihi wa jilalihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun